wanda suke wajiya suke tabbatuwa su suka yi alkhairi su suka aka yi samu ladan su kenan in kana so ka tsira ka yi aiki na amma dukiya da kuɗi wannan sharri ce akan mutum matukar bai yi ba tashi ba da wajibin da yake kanshi Allah taimaka shi da Allah bai sarki a nan yake cewa misali wa lahum fil khairat suna tunanin muna gauga mu samun masa alkhairi ne dalilin wannan duke da kuka ba su ne iyali na kuɗi ba a nan ba ya inda samun kuɗi alama ce ta soyayyar Allah da Allah ya kaunarka yake da Allah karamta kan yake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai kai shi kuɗi duk duniya da annabawa Allah sun kowanne mutane kuɗi amma ya Allah ba sarki ya sanya dukiyar annabawa wasakance matsakaici kenan wannan ba mu iyali bane ba alamu ne ba inda kuma yawan ƴaƴa alama ce ta Allah ya zaɓe ka yana son ka ne ya baka yawan ƴaƴa shi ma kuma hanzo da annabawan Allah sun yi kowanne yawan kaya kenan wannan ba shi bane da yaro to su kuma yani kafirai yana daga cikin abin da suke yani suke alfahari da shi suke tunanin in an ce za a musu azaba suna da amanya masu ƙarni in da yake wa suna za a musu azaba kuma hannu suna da kuɗin da za su iya ba da cin hanci a mutum shi yasa daga cikin yani yana daga cikin rashin tunani za a ga wanda ba musulmi ba an tashi yani binne mutum ka ga a sa mishi kuɗi a sa mishi wani biskiti a sa mishi kayan sha wani hada lemuwa da wani hada ruwa ba na yan roba na a sa mishi wani kuma hada bindiga wai a sa a kwaci a je a binne shi kai hauka bayan imani bayan musulunci wallahi babu hankali duk mutumin da ya bar musulunci ya bar imani da maganar sama wallahi ya hutu daga hankali kuma alhali annabawan su baka ka koya musu yanzu ka dauki abin da kirista suke abin shi baka mamaki a zo a sa wannan a yi waye kayan abinci da wani waye wai ko da ya tashi in yi dan yi wane sai da akwai abin da wallahi in kana ji wai ka rasa hankali ne suka rasa ko kuma dabbobi ne aka yi su a suran mutane Allah ke Allah sai alkhairi shi ne daga cikin irin wannan tunanin ne su suke tunanin wai duke da suke da za ta amfane su Allah ke shi na Allah ma auke sai kake cewa ban la yashurun wallahi ba sa taba tunanin gaskiya ba sa taba sanin gaskiya musamman me ake me menene ya tashi kiyama menene soyayya Allah me ya karantawa Allah da Allah taimaka shi ne alam Allah maɗauki sarki yana ya ba da labari na tabi'a ta ɗan adam kasancewa shi in Allah ya ba shi dukiya sai ya dinga cewa Allah ya karanta shi ya dinga yin jijji da kai in kuma Allah ya jarabce shi sai ya karanta ayyukin shi ya zamto bayya da kuɗi ya zamto talaka sai ka ya ce rabbi ahana Allah ubangiji ya wulakanta kai kalmar ma ba ta dace ba ka ce ubangiji ka ya wulakanta ka wallahi a yau a al'adance da akwai maganganu da dama irin waɗannan wanda ba su da daɗin ji kaji mutum yana cewa kayi mu mun rakon maza duniya kawai ya ne mu gani in an wuce da wata mota daga cewa ka da dai mun rasa mai wallahi yi maka wa Allah subhanallah wallahi musamman Allah ya taimaka an je an yi karatu aiki a kan samu kokar ya mai da zaman fada ba ya iya ba buɗe wannan labari gurin wanke moto ko mota a dinga samun kuɗi ko ya buɗe gurin sai da kayan miya ko ya buɗe yani shawo ko tebur ko ya buɗe wata sana'a bayya iyawa ga wanki da guga wanda ake samun kuɗi na kirki ko ya buɗe wata yan sana'a da dinga samun wani abu kuya yake sai ka ga Allah ya sanya mishi albarka wani ɗalibi da ko wani ɗalibi wanda ya tafi jami'a da ya tafi jami'a sai ya ga alamun ayyuka ya a hankali sai yake sai da ciyawar shayi sukari da ciyawar shayi kawai da ya gada yawarta ya Allah ya sanya mashi albarka ta hanyar sai da sukari da ciyawar shayi na Allah ya sanya yanzu yana daga cikin manyan gawarta masu kuɗi ga diflam diflam on ne ya dinga ya rata yasu a cikin biran shi wanda ake kawo mishi lissafi amma mutum in ya sa girman kai wani Allah kai arzikin naka Allah ya rubuta a guri kaza zaka same su in baka yi kuma baka samu to kan mutum ya ce ya ja kuɗi dole sai ƙasa ta ɗauke ka sai ƙasa ta ɗauke ka in ba ka ka zamto mushriki kai baka sani baka dinga yin shirka a wajen kaddara yawa daga talauci ma yayi yawa hada kuma tsara daman ka je ka ka sha ba maganganu na turawa da sauran da Allah ke ka wala Allah ma ka je ka karanci economy ka ka karanci economy ka karanci yadda ake tattalin arziki yadda ake jera kuɗi yadda ake kuɗi yake shigowa in ya shigo da kuma yadda za a hutta shi da yadda za a ajiye saura a tanada to yanzu kuma an babu aiki matsalar ya kasance kullum tunanin kuɗin ne zai kewa ba wai ayyuka bane ba ga wanda ya karanci wannan bangaren inda mafakat misali ne wa sha'anu la ma imamu shafi ne ke ta wa sha'anu la yuntaqadu misalu iz qad kafal fardu wal ihtimal yake cewa misali ba a yin nakabin shi ba a warware shi a dinga cewa me yasa za a bada misali akan kaza me yasa kawai dai bangaren economy aka dauka shi misali kawai ana bada ne domin ma'ana ta bayyana dan kan mutum ya riga wal Allah mutum ya karanci bangare sai dai bangare kaza kawai wata ran wal Allah ka ji ki wani bangare na noma da sauransu wallahi mutumin da ya karatu abin da yake kan shi yayi kokarin iftira'i na mashru'i yayi kokarin hudu wani aikin da zai ya rike kanshi yayi wa kanshi tattalin arziki da kanshi duk kasar da ta ci gaba za ka ga ta ci gaba ne ta hanyar يعني مشاريع يعني الصغيرة وكما الصغرى kowanne ɗan ƙasa in ya fito yana ƙoƙarin ya ƙirƙira wani abin da zai wa al'umma shi hidima kuma zai samu kuɗi wannan ilimin da za ka yi in ka ce je a gwamnati to gwamnatin yawa take babu gwamnatin da take iya ɗaukar duka ɗan ƙasar ta aiki babu ita a duniya babu gwamnatin da take ɗaukar duka ɗan ƙasar ta aiki in ku ta ce ta ɗauki duka ɗan ƙasar ta aiki kullum za a dinga biyo ta bashi kullum wannan ɗan ƙasar za su dinga zagin gwamnati su dinga zagin shugaban da yake sama amma in ya kasance matasa suna ƙoƙarin in sun yi karatu su buɗe hanyoyi na kasuwanci kala kala hanyoyi na aikin hannu hanyoyi na insha'i na wata mu'assasa a nan sanin san ɗauki yau da dama mutane nawa wanda suke masu kuɗi ɗauki mutumin da ya je karanci ɓangaren yare nan na faransa yau in ya zo yana iya buɗe wani ɗan institution shi madaidaici ko da bai da sa hannun gwamnati amma ne menene duk wanda ya zo ya karatu a nan gwamnati zai iya yan kasuwa nawa suke buƙatar su sani haka ka zo ka sa ka dinga koyarwa in baka da kuɗin da zaka samu kalas nemi wata makaranta ka ce ni ga abin da yake bukata ina so in ɗan rafa a nan kayan Allah ya warware mu ka sa wata kaza wata kaza ga ɗan kasuwa ka dinga bi ɗan kasuwa to ga program ɗin da gare mu gashi nan dalla dalla dalla a guri kaza nake ga lamba ga takarda kuɗi ya dinga shigowa kuma wala Allah ka yi dubara wa sai a sa wani ɗan ɓangare na addini to irin wannan ababa in muna bari muna ji muna kallo wasu daga wasu ƙasashe za su shigo su ɗauke wannan ɓangaren kuma wannan amfani makwabta kasashen makwabta su shigo su ta buɗe irin wani ababa sai sun yi kuɗi mu dinga bakin ciki mu dinga cewa kai ba yan ƙasa ba ne ba ko kuɗi sai su suka ɗauka su ne ga ɓangarurka da dama ko kuma ma makaranta islamiyya makaranta islamiyya guri ne na da'awa guri ne mashruɗi ne na shigowar dukiya da'awa ce don allah za ka yi aslan amma kuma taba'an tun da ana iya samun kuɗi a jeji dutse da tsuntsubi da dutse da in ya fashe wannan ya fashe wannan kayi dan Allah da ikhlasi amma kuma ta wani bangare tun da kasancewa nauyi zaka saukewa zaka saukewa uwayen yara wanda su ya kamata zuwa su koyar da ƴaƴansu ba su da dama to mu za mu koyar ga kaza ga kaza a sa tsari a makaranta a sa ababen da za su iya kawo tsari su daidai da zamani yanzu to kaga amma duka akwai hanyoyi amma sai ka ga mutum ya bari ƙarshe talauci yana cice shi sai ya koma irin wannan mutumin da ya zinga faɗawa Allah ɗauki sarki mana wanda ko yake ce babban musiba mafi yawan mutane za ga suna shirka a bangaren imani da qada wal qadar yani in ka dora mizanin su da maganganun su a bangaren kaddara wallahi za ga zero bus da komai wannan ku ba abin da yake kawo wallahi zaman banza shi yasa addinin musulunci da yazo da wannan aqida ta musulunci dole ne sai imani da qada wal qadar sai ya ce ka tashi ka yi aiki manzo Allah ya ce ka je bayan gari ka ɗauko yani me yake da suna ɗauri na icce ka zo ka sai da ya yi alkhairi da kan sauran mutumin da ya je ko karance a harkar me yake da suna wanda yake da suna noma da kiwo ga Nijar yana da cikin manyan gurare masu noma da kiwo kaga duka biyu amma mutum a da sai a hankali tunanin namu ne sai a hankali Allah zai taimaka Allah sai a hankali sai wannan kiran tunanin ɗan adam yana ganin cewa yani shi dukiya in yana da dukiya alama ce ta Allah yana son shi eh shi yasa zaka ga Yahuda su dinga cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u saboda suna ganin san mallaki dukiya a duniya ko yawa haka ne za ga mafi yawan manyan ma'aikatu nasu yahudawa to don su samu wannan kuɗin sai suke ganin cewa wai zaɓi ne allah ya zaɓe su ya sanya su su ne mutanen kirki kaji a littafin suna cewa sha'abullahi muhtar mutanen allah dangin allah wanda allah ya zaɓe su allah ya ba su dukiya ba wannan bai nuna cewa allah yana son su ba wannan bai nuna cewa allah ya zaɓe su innama imani aiki na kwarai shine alamun Allah ya so ka ko da kun gumin daji ne Allah ce maka baitin Allah mauke sarki ya bayyana mana wannan ayoyin guda biyu wanda hali na dan adam in yana zuciya ya dinga alfahari da girman kai in yana an Allah mauke sarki ya jarabce shi da flauti sai kuma ya dinga da yake suna ya dinga cewa Allah ya wulakanta shi Imamul Qurtubi yake cewa wa hadhihi sifatul kafir wannan sifa ce wata kafiri sawa'an wanda ya yi siffantu da siffar kafiri ne tsantsa ko kuma musulmi ne amma ya yi siffantu da siffa ta kafiri to zai da cewa da siffa ta kafiri ya yi kokarin barin ta imam sun kutu ya ce allazi la yu'minu ba domin shi bayya yi imani da cewa za a tada mutane ranar tashar kiyama shi yasa ya dinga cewa tun da ne ban samu ba a duniya shi ke da kawai Allah baya so Allah ya wulakanta amma in kuma ya samu a duniya sai da ta Allah yana san shi Allah ya bashi ya biya mishi biya mishi ya bashi ladan ladan wahala ce shi ne yani Imam Qutb ya ce wa innamal karama yani indahu wal hawa bi kasrati al hadd fi dunya wa qillati shi a tunanin kafiri al karama karamcin Allah shine Allah baka dukiya da yawa idan Allah ya baka kadan to Allah bai ya san ka bai karrama haka a tunanin shi ya ce wa amman mumin amma mumin wanda ya yi imani cikakken imani da rukunan musulunci da cikin sa al-imani bil qada wal qadar khairi wa sharri wata yi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri fal karamatu indahu karamtawa a gurin shi an yi karimahu Allah bi ta'ati Allah ya karamta shi da da'a da biyayya a gare shi inna akramakum inda Allah إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم إن أكرمكم للي ما في كرمتي أتكنكو أقول الله وكي سكيشيني أتقاكم وانده يهي صورا الله tsoron Allah aiki na kwarai shi ne na imam al-qutb ya ce an yi karimahu Allah bi ta'ati Allah ya mishi karamci da yi mishi biyayya wa tawfiqi wa tawfiqi kuma Allah ya mishi tawfiqi da dakatar da ya aika na kwarai المؤدي الى حظ الاخره wanda shi zai kai shi zuwa ga ya samu ni'ima ta lahira ya samu gidan aljanna wa in wasta alaihi fi dunya hamida wa shakara in aka yi kasar kuma har Allah ya bashi dukiya a nan sai ya gode wa Allah ya bi Allah ya gode ma Allah shi yasa a hali mumuni a hali idan yana cikin hali na tsanani zai yi haƙuri sai ya kasance alkhairi a gare shi idan yana cikin hali na yani sauki da rangwame sai yani yalwa ta dukiya sai ya gode ma Allah maɗaukin wannan ne wannan abin sai a mumuni ake samu in ya shiga cikin tsanani na talauci haƙuri zai yi wannan haƙurin sai ya ƙara mashi daraja a gurin Allah idan ya samu yalwa da kuɗi zai gode ma Allah wannan kuɗin ya sanya shi ta farkin da Allah maɗaukin sarki zai bukata to a nan gurin in mun lura lokacin da yani Allah maɗauki sarki hujja ayan nan ta farko da makaranto da fa'amal isa da mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman in wannan kalmar mutum ya hade ta a huskan yana gode ma Allah a huskan yana yaban ni'imar Allah da Allah maɗauki sarki mishi ibada ce amma in mutum ya hade ta a huska ta girman kai da jijji da kai da nuna wa mutane ta yi su a gurin Allah saboda kana dukiya to wannan kafirci ne tsantsa kawai da wannan aya ta bayyana wanda shine Imam Qurtubi ya ishara akan haka to wannan tunanin na kasancewa suna tunanin yani karamci a gurin Allah shine kana da dukiya rashin karamci Allah walakanta ka shine kasance maka da dukiya sai Allah ma sarki ce kalla ba haka bane ba bari abin da yake sa ka samu karamci kai aiki na kwarai banda tukrimu da tun ku kuma kuka yin aiki na kwarai daga cikin aiki na kwarai bukka karamta maraya bukka ba shi hakkin shi ma baranta na ku karrama shi ga wani magaji wajen harkan rabon gado idan mutum ya mutu ya bar 'ya'ya yaro karami ba a bashi gado yace la nu'ti al-miras illa liman yahmi al-bayda bamma bayan raban gado ga wanda bai iya daukan takobi ya kare dangi mace ma basta bata tace bata iya hawan doki bata iya daukan takobi ta kare yakin an zo ne za zan bata haka ne tunanin su sai sun ga cewa la nu'ti al-miras illa liman yahmi al-sayfa bamma ba wa gado sai wanda yake da yake suna yake daukan takobi ya kare yani dangi in an kawo musu yaki wannan shi ne tunanin da kaga su maimakon ma su karamta shi kwace mishi haƙƙi shi suke maraya to wanda ya kwace wa maraya haƙƙi shin kana tunanin zai karamta shi abinda ake so ka zamto ga maraya karimun ake so ka zamto da maraya mai karamci duk lokacin da zai tuna ka zai tuna yana da wani mutum mai karamci wanda ya tsaya mishi a matsayin baban shi wanda yake da karamci kowa duk wanda yake da uba ya san mahaifin shi karamci gare shi wallahi in baka da lahiya hankalin shi a tashi kana milili kana ɗan ƙararrami komai naka da kai da ma'aikiyarka da sauran yan uwa duka akan shi shi wani Allah ya ɗauki shekara ashirin shekara arba'in daidai gwagwanin jimawar faminku daidai gwagwanin jimawar da ya yana bauta kai tun kayan ma yi ka ta zo gidan shi ma yana bauta duka duke da yake yi ƙarshe abin da yake jin zanen karanta ma'aiki yana samun jika ɗari wallahi in ka bincika abin da yake sawa a bakin shi yake yin da ko ya yi laftu da yawa yako bai wuce jika shi abin da shi yake buƙatuwa da shi bai wuce jika shi wanda ya ce ai yana hawa mota yana hawa moto yana hawa mota yana hawa moto ba gurin aikin da yake zuwa da ko ne yake duka in ka bincika yani in in a kaso a kaso biyar zai yi wahala ya kasance yana ɗaukar kaso da kashi kowai da ko ne idan wannan magana dai da wannan mawaƙin na nijar abdulsalam yake cewa maza bayan mata ake na'am ba a ce ma bayan mata bayan gida bayan gida tun da ba an mata ya'ya ma wannan ya'yan su suka yi tunada wa ba kenan ba a ce bayan mata ina ma bayan gida to wannan ma'aikin wanda yake mai karamci wanda duke shi ya ɗauko kuɗi yana son shi ya sayo buhun shinkawa ya sayo mai ya sayo kaza ya sayo kaza kayan sallah yawa karamci babu karamci irin wannan to kai yau in mutum ya rasa ma'aifi ana so kai ka zamto karimun mitla abi ka dinga karrama shi ka ga ma'anar waya ce ka adana mishi an ba shi wani abu an wuce nan la ana so in ya ganka ya ga ya tuna da karancin ma'aifin shi in ya sani in bai sani ba yana karami to in ya ganka ya dinga ganin wani karimun wanda yana jin nauyi a zuciyar shi haka ake suka zantowa ba shi ne Allah bauta sarki ya ce kalla bari ba haka bane ba wannan tunanin da kuke la tukrimu da yatim ku bakwa karrama maraya bakwa darajta maraya bakwa yani agaza ma maraya shi kuma agaza ma maraya da karanta maraya aiki ne na kwarai wanda yake sa ka samu soyayyar Allah maɗaukin sarki manzo Allah sai yake cewa ana wa kafil yatimi ka hatayni fil janna manzo Allah ya ce ni da wanda yake rukon maraya yake kamawa maraya ka hatayni fil janna kamar wa'annan ɗan yatsun guda biyu yayi ishara da sababa da wusta yace kamar haka a aljanna ne kaga babu iya misalin da babu misalin da ya kai wannan makura akan cewa kana kusa da annabin ka annabi Muhammad annabin rahama in ka karanta maraya ka agaza mishi ka kama mishi Allah ce maka gina aiki ne na kwarai sai kuma Allah madaukakin sarki ya faɗi aiki na farko wanda shi yake sa ka samu karamci a gurin Allah da kusanci a gurin Allah sai kuma aiki na gaba wanda kuma shi ma ba sa yi wala tuhadduna ala ta'am miskin bukwa kwaɗaitar da junanku ya juna akan yani it'amul miskin akan ciyar da talaka ciyar da marashi bukwa kuɗi ta wa junan ku akan yin aiki alkhairi akan agaza ma wanda bai da shi akan taimaka ma wanda bai da shi akan ciyar da yani wanda bai da abincin da ya sa ba ci yani su ba ma ba wai bastaye da kansu sannan in sun ga wani zai yi za su zo sun ga ce mishi so kake kawai kuɗin tafiya a banza so kake kawai ka zo ka yi ciyar da waɗanda ba za su amfani ka ba so kake kawai ka zamto talaka ga wanda yake faruwa da za a gaji an ce ana bani labari wani mai kuɗi ya shirya yin aiki na alkhairi sai a bakai shi masu kuɗi wala Allah ko hasana bakin ciki ka a ce su ba su yi ba sai su rugo da gudu su ce wai kai baka da hankali wallahi in ka zama talaka mu ba mu da kai sai ga ya fasa ya aiki na alkhairi wannan musiba ce in wannan tunani ne Allah ke shi na rabu kai sai ce wala ta haduna la ta miskin sanan bakwa kwadaitarwa akan ciyar da yani miskini akan yani ciyar da miskini ala ta'amin miskin akan yani ciyar da miskini yani shine talaka bakwa kwadaitar da junan ku shi kuma aiki ne na kwarai yin in baka da damar yani ciyar da miskini ka kwadaitar da wani wanda ka san yana da damar yayi ya ciyar da miskini musamman kaga wata ramadana a ciyarwa tana da muhimmanci waga wanda mafhumin ciyarwa tana da yawa aga zama wanda bai da shi waga Allah ya maka sannan kuma lura ko wasu ayyuka da suke yi wanda shi yana jawo musu hushin Allah shi ne za a haɗu wa Allah ba wakil sarki ce wa ta'kuluna turasa akalan lamma kuma ne kuna cinye gado akalan lamma ci wanda yake mummuna mai tsanani wanda bakwa iya bambance halak da haram wa ta'kuluna turat at-turat shine nan al-mira at-turat shine al-mira asalin at-turat abin da yake da tsatsi wanda aka ajiye wanda aka gabe shi yau da gobe sawa'un wannan abin na ilimi ne na takardu ne shi yasa bangaren da yake suna rubututtuka da aka yi na da wanda aka yi su da hannu ake ce musu yani tahqiq al-makhtufat to ake ce musu at-turat turat duk wani abu na da wanda aka gaje shi dukiya ne abu ne mai kima na ilimi abu ne na tarihi makamanta haka wani shi ne turat amma a nan gurin ana yin da at-turat miras gado kuna cin dukiyar gado ci wanda yake mai tsanani lamman ay aklan shadidan ci wanda yake mai tsanani wa ta'kuluna al-mirasa aklan shadida kuna cin dukiyar gado ci wanda yake mai tsanani ta yanda bakwa bambance tsakanin halak da haram malaman ya tafsiri suka ce shine kasance wasu yani idan mutum yani ya ma'aifin shi ya rasu ko kwanta haka ya dauki gadon shi raban shi kuma hannu ya hada da rabban na ɗan uwan shi kamar yadda wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula nam kun ga a wannan ayar Allah madaukakin sarki ce kada a kusanci dukiyar maraya sai ta hanyar da ta yi kyau yare ta a kiyaye mashi dukiyar shi shine anan malamai suke cewa tashi wannan aya suke cewa yani kasancewar maganar da suke tsaye itikadin na aqida da suke mushrikai kafin zuwa musulunci kasancewa ba sa bawa mata gado ko ɗaya mace ba ta taba ta ci ba na biyu sannan kuma lubasta ba wa yaro gado wanda ba ya iya yin yaƙi ba sai balagagge balagaggen ma ƙato gwarje ya ƙato wanda zai iya yin yaƙi yayin inda akwai a gidan a gida an aka ce mai gida ya rasu ya bar dukiya to ko gwarjejen ƙaton wanda wanda ya yi ƙarfin kowa shi ne zai rawar tare kuɗin ko sauran kuma ya bar su a banza ya tattare kuɗin sauran zai bar su a banza haka addinin musulunci ya zo ya tabzo mutane suna yi na bangaren rabon gado sai addinin musulunci ya zo da a yi rabon gado na adalci ɗaya maza namiji yana da biyun kasan mace sannan kuma da mata a ba su dukiya a ba su za su ci gado sannan maza za su ci gado yaro karami hatta yaro na ciki yana da gado kawai mai ake jira ya haka kutkwana ya cancanci gadon na shi a aiho shi ya yi ihu ya ce a alamun yana da rai ko da ya mutu ya ci gado shi ma kuma yanzu a ci gado shi wannan makura wajen adalci wanda shari'a ta musulunci ta yi inda zai mutu ya ce iya likitoci ce wannan yana da rai ko da bai yi ba ya ko da ciwo ya isdari a auna a ce lalle tabbas wannan ya an aye shi da to wannan gadon ya ci shi ma magadan shi su ci gadon shi wannan makura wajen adalcin shari'a a yanzu haka ne za a samu wasu kaji suna cewa addinin musulunci ya ya tawayewa mace haƙƙinta ta yanda ya ba wa namiji biyan kasanta alhali namijin nan fa wanda aka ce za a bashi biyun kasan mace wanda take uwa ɗaya shi ba ba kowane lokaci ba da akwai a halin da mace tana iya cin gadon da ta yi namiji jide gwargwadon daraja ba a macen da mai yake suna namijin da aka bashi kaso biyun mace wannan namijin ma ba an kyale shi ba haka nauyin dangin ma a kan shi in ta tashi aure shi ne in wata matsala ta samu shi ne a dukiyar tashi ita kuma dukiyar ta tana nan a daskare in za a yi aure ita za a ba wa gado ka mata za a yi za a ba wa sadaki ka mata za a yi ta haɗa da na gane ta daskare ta ajiye ta sayi gwalagwalai da da kayan ɗaki ta yi ta ado da su shi kuma ya wannan dukiya a shi zai yi aure a shi zai lura da ɗan uwan shi mata wajibi na kan shi zai yi a musulunci yana lura da yani daidai nauyin da yake kanka sai ya sa ba ka gano ganin namiji an tsora mishi takali da yawa a kan shi to shi yasa aka yani tsora mishi yani gado aka ba shi limkin mace limkin na mace shi yasa mace a kowane hali za a ga da akwai wanda wajibi ne akan shi ya ce mai idan mace tana karama a gaban uwayenta uwayenta wajibi ya ciyar da ita mahaifinta dole ya ciyar da ita idan mahaifinta ya rasu kayan ta ya aure da yake suna ɗan uwan mahaifinta amam ɗinta kakanta idan babu kaka wanta idan babu wa sai kani kanin nan kuma da akwai to dole ya ciyar da ita idan ta yi aure mijinta wajibi ne akan shi ciyar da ita idan yani mijin ya rasu da akwai ƴaƴanta sun taso dole su ciyar da ita in batta da ƴaƴa mijin ya rasu dole ta dawo gidan babanta babanta dole ya ciyar da ita a kowane hali shi yasa idan mace za mu karanta mace miliyoniya ce mai kuɗi ce miliyoniya ce sai ta mutu bayan ta mutu me yake da suna abin da ya shafi wanka na gawa da abin da ya shafi kai gawa da abin da ya shafi sayan da kafari da abin da ya shafi kuɗin gida da abin da ya shafi sayan hilin binnewa in a ƙasa ana sayan hili da kuɗin hannun dawa mu ne nan ba sayan hili shi yasa ga mutum ya zo ya gina kamari ya sa siminti gurin da aka baka kyauta ka zo ka gina shi ka sa siminti shi kuma gurin da ana buƙatar nan shekara biya ƙara yin wata binne a gurin kai baka saya ba ka ba wa musulmi ka zo an taimaka mana da sadaka ce ka zo za ka binne naka kuma kawai ka zo ka yi siminti wanda ana buƙatar nan shekara biyu a zuwa ƙara yin wata binne a gurin shi yasa ba kasashen zama suka ce to ba wajen su iyan da kake so tun da ya kace kai ya ka kawa ta kawai iyan da kake so amma ya kafa gurin ka saye shi ka je meri ka ciro inda za ka binne mamacinka yadda kowa yake ciro ana samun wanda suke suna biya da sauran to wannan kudaden na mukula ta jizil mai mace in ta mutu dumun dukiyarta ba a ɗauka a cikin dukiyar mijinta shi zai biya in bata da miji ma'aikinta wannan dukiyarta kuma ta magada ce daga baya a zama musulma in mijin yana cike in an yi katari shi ya kashe ta ba ya ci ba gado in ana kan yi katari kawai shi ya kashe ki domin wanda ya kashe wanda zai ci gado shi baya baya cin gado Allah cin sai kaga a sura ce ta adalci na musulunci to wata akulu da turata akalan lamma kuna cin gado ci wanda yake mai tsanani ci wanda yake mai yawa ta yadda ba iya bambance halaka da haram wani shi ne bayan da muka riga muka bada kaga yin wannan aiki yana kai mutum zuwa ga kitabun soyayya a ɗauke sarki kitabun kusanci da Allah Allah ya wulakanta shi a duniya da lahira ya samu azabul khayyi fi dunya wal akhirah mummunan azaba a duniya da lahira Allah ke sannan kuma da ko wata ɗabi'a mummuna wato hibbuna mala hubban jamma kuna son dukiya so wanda yake mai tsanani mai girman gaske har ya kai ya kawo da ko wanda suke bauta ma dukiya wato hibbuna mala kuna son dukiya kuna son kuɗi hubban jamma so wanda yake mai yawa shi yasa so mai yawa za ku same shi ta za ku neme shi ta hanya halaka da haram ba ruwanku so mai yawa shi yasa ba kuwa iya cewa a ayyuka na alkai duka wannan ayyuka ne wanda suna kai mutum zuwa ga alimta wanda yau duba ga mutane san dukiya wallahi kakka yarda san kuɗi ya rema ne wallahi kakka yarda san kuɗi ya rema ne in ana ba da labari na wasu wanda suke da son kuɗi mahaukar son kuɗi wallahi abin sai ya ba ka bashi wani kaga an bashi wani sihiri to sihirin nan da sharadi ne kayi zina da mahaifiyarka shi wawa son kuɗi ya kai shi zuwa ga ya amsa kuma ya tara ba subhanallah wani a ce to son kuɗin kuɗi kake so to ga kaza za ka yi yani hanyoyi kala-kala a dinga sa mutum na hallaka amma da yin son kuɗin nan wanda makaman son kuɗi ka gajiya to kaga wannan fabi'a mummunan fabi'a ce fabi'a ce ta kafin kuma fabi'a ce ta yahudawa shi yasa ba yahudi akan kuɗi komai yana iya riba su suka tsirne mata gindi saboda riba ta hanya ce samun kuɗi mai sauki su kuma mayun kuɗi ne shi zan ka tsare mata gindi kuma su suka yi yawa a banki kika Allah ke wato hibbunan mala hubban jama kuna son dukiya kuna son kuɗi so wanda yake makamun so wanda so mai tsanani tare da alhirs wa shuh tare da ƙoƙarin samun shi da kuma ruwa wajen rishin yani ciyar shi da kuɗi ta hanya ta alkhairi wannan kenan me yake da suna a ƙarƙashin haka da akwai yani ayat cikin suratul nuh Allah ma aka sake ta qala nuh rabbi innahum asawni qala nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara annabi nuh yana addu'a yana faɗin kasancewar mutanen shi sun yi mishi biyayya sun yani yiwa wanda dukiyar shi da ‘ya'yan shi basta ƙara mashi komai sai a samu yani da akwai mutumin da dukiye shi a tsara take ƙara mashi na duniya da lahira da akwai mutumin da ‘ya'yan shi a tsara take ƙara mashi na duniya da lahira in ya ƙi lura da dukiyar ya nemi halak in ya ƙi lura da dukiyar wajen kashe ta ya kashe ta ta hanya da shari'a ta gindaya mishi in ya ƙi ɗaukar ‘ya'yan shi tsora su akan tarbiyya ta musulunci to wannan asara yake jawo mishi duniyar Allah ke shi yasa ya tambaya ya tabbata hadisin da Muhammad ya shi manzo Allah sun yake cewa yana daga cikin tambayoyi guda hudu za a wa mutum daga ya dira da kawai shi a farfaje ta gama dukiyar ka ta ina ka same ta sannan kuma wallo ta wace hanya ka ciya wannan tambayar kowa ya amsa ina ka samu dukiya sannan ta wace hanya ka ciya a wannan abu ne wanda kowa maka ce yau a yi mishi ƙididdiga kan wannan a nan duwan duniya ba da akwai aiki Allah ce mu shi na alamar sai take ce wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuna son dukiya so wanda yake mai yawa tare da kokarin wajen samo ta da kuma kashe kaga wannan duka ɗabi'a ce mummuna wanda suke mai da mutum da yake da suna baya wanda suke sanya mutum ya zanto wadatantacce ne a duniya da lahira sai Allah ta sarki ce ya ba da labari akan ahwal yawmal qiyama ababan da su kasance a ranar tashin qiyama fadlan
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
jin wannan sai Allah maɗaukin sarki ya ce musu kalla wannan ayyuka da kuke mummuna da wannan rishin aiki da kuke na alkhairi wallahi sai ya tabbata asara ne a gare shine ma'ana kalla raddu'in tsawatar da mutum akan abin da yake yi wanda an riga an yi bayani akan shi a abin da ya gabata na ayoyi shine raddu'in idza dukkatil ardu dakkan dakka Allah madauki sarki ce idan aka girgiza kasa aka riddige ta riddigewa duk wani gini da duk wani dutse a a samanta ya koma gari ta koma yani hili wanda yake haƙo babu tudu babu gangare وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب
a ranar wannan da za a girgiza ƙasa a maida ta haƙo za ya ga da yake da suna wannan duwar watsi suna tafiya a sama yadda ka san me yake da suna girgije ne yake tafiya yadda ka san gajimare ne yake tafiya amma kuma dutse ne saboda hautsin rana ta shafi za a girgiza ƙasa a girmige ta a niƙa ta ta kasance duk wani gini da duk wani da yake suna dutse ya koma gari ta koma haƙo ka an sassafa latara fiya wajen wala amta babu wani tudu babu wani rami babu wani maganganu kuma sannan kuma a wannan lokacin nan in ta yi girgizar wannan za ta fara yin girgiza in ta yi wannan girgizar abin da zai biyo baya shine ta zamto wani in ta yi girgiza kuma lura daga cikin girgiza za ta fito mamatan da ke cikinta kamar da suwatar zilzila ta bayyana idan zulzilatul ardu إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها Allah ma'aukin sarki yake idan zulzilatul ardu zilzalaha idan aka girgiza kasa girgizawa yani yi tunanin kasa ka yi tunanin in aka ce ta girgiza iyayen da za su iya girgiza da karanta yaya za ta ke shi yasa Allah ya ce zilzalaha girgiza wata wannan dai yawan da gare ta da tsayin da gare ta da girman da gare ta to girgiza wata daidai karin da Allah ba ku sarki zai ba ta umarni wa akhraj al ardh athqala za ta huddo na wayoyi na wayoyin cikin ta za ta huddo da yani kabarukan da suke wa qala al insan kafiri wanda ya ki imani da tashar kiyama ya ce babu tashar kiyama ya ce mana me ya same ka ta sha giya ne abin ya bashi mamaki tun da gani ba imani ya ce ba a tashi kuma ya fara ganin hakika shi ne Allah wakil sarki ya ce a cikin suratul hajj ya ayyuha nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku saboda tashar kiyama yana zuwa domin wannan tashar kiyama za a yi zalzala ta za a yi girgiza ta tashar kiyama girgiza tashar kiyama daga cikin su kasa za ta girgiza shay'un azim abu ne mai girman gaske yawma tarawna tazhalu يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah ya sarki ke cewa a wannan ranar za ku ga yau mata rana ta zau kullum murda atin amma Allah kowace uwa wadda take shayarwa za ta yadda ɗanta yani ka ga alakar uwa da ɗanta lokacin da take shayar da shi amma za ta yadda shi ta ce kai ta kaina nake kai ma ita kan yau mata rana ta zau kullum murda atin amma Allah ta zau kullum za ta hamlin hamla kowace mai ciki kuma a lokacin za ta ayyana shi ko da bai kai ba aibu mutaran nasa su kara za a ga mutane kamar sun yi maye sun shaye shin shaye shaye wallahi ba shaye shaye ba su kai ko da azabar wannan wuni wallahi na ta da kama aiki to wannan girgizar he an fara bai san an fara girgizar sai kuma a nike kasa ta zamto qa'an sarfa la tarafiya da wajen wala'anta zamto libe saboda abu mai girma yana mai kyau suna yana tankarata يوم نطوي السماء كطي السجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين Allah ya ce bayan an gama ta zama libiko to nan da ta za a yi yadda kake nan da tsaye yani sijil shi ne takardu manyan arshif ɗin nan in ka je kumsariya in ka je da yake da suna karsu za a ga sijil manyan manyan takardun na arshif to a da da ke a haka ake yi nan da ke sake wada amma a yanzu yani ba a hata ba takardu ne nan ke sake to za a nannaɗe su kawai da kake nannaɗe tabarma sannan kuma Allah ya ce za mu maido halitta kamar yadda muka yi ta a taro mutane wannan alkawari ne Allah mu ɗauke sarki to wannan su ne mara'il inda za su bi ƙasa a girgiza ta ta hudu abin da yake ciki bayan ta hudu abin da yake ciki eh, sannan a niƙe ta koma libir babu komai dukkan bishiyoyi da komai babu sak sannan kuma ya nan yawa ita ma kuma da ta yi zuwa ga arzul mahshar a ta yi zuwa ga arzul mahshar wannan shi ne abin da zai faru wannan abu na farko wanda zai fara faruwa shi ya rike kowa in ya faru a lokacin za a yi yani annashir ko kuma alba'a a tado mutane da cikin tsabarkar su sannan kuma wani ya yi alhashir sai a tare da su zuwa ga farfajiya a kira bayan ba a taro su sai kuma a yi alhashir su ta yi zuwa ga farfajiya a kiyama in aka ta yi zuwa ga farfajiya a kiyama to a nan gurin za a tsaya a yi ta tsayuwa babu yankewa a yi ta tsayuwa da babu yankewa a wani lokacin yani kowa zai gwammace ina ma a yanke mashi hukunci duk inda Allah ya kada يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن wayan يغنيه ayoyin suna nuna cewa yani mutum zai yi barnanta da ma'aikin shi da makamanta haka duka wannan ababen da suke kasancewa ne a wannan tashin ranar tashin kiyama wannan a lokacin yani Allah maɗaukin sarki ya yi hushi hushin da babu kamar shi an tsaya dukkanin halittu sun tsaya kowa tana laihin shi yake tana ayyukan shi yake tana meye yayi an kiwa mutane hukunci hukuncin ma an ki sai ka ɗanɗani azabar wannan wuko bai ne bai ne tsayuwa gaban Allah maɗauki sarki kuma ga rana ta kuso ƙasa an kawo ta ƙasa baka kwakwalwa tana baka sannan kuma jiki yana yanayin linjimewa mutane a wannan lokacin ne za a zo neman ashafa'atu kubra Allah ya yi ceto game da wa'innan in arzul mahshar ɗin nan a cece su a yi musu sakamako kafiri ma ya yarda in ta jahannama ne ma ya ce wannan azaba ta wannan rayuwa ya ya ta ishe shi wannan tsayuwar a lokacin da za a bi annabawa a fara daga abul bashariya annabi adam a kawo zuwa ga ulul azmi na rusul a kawo zuwa ga annabi nuhu yace ba ni bane ba ni ma kaina na dashi a kawo zuwa ga annabi ibrahim annabi musa annabi isa karshe sai a zo duka al'umma su zo zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ana laha ana laha wannan ita ce ake cewa ash-shafa'a al-uzma shine kuma al-maqam al-mahmud wanda manzo Allah ya ce ka dinga roƙa mishi shi wanda yace duk wanda yake roƙa mishi ceton shi ya ya tabbata gare shi a wannan shine shafa'a al-kubra shi babban farkon ceton zai fara faruwa na manzo Allah sama ash-shafa'a al-kubra wannan shi ya je ya yi sujjada gaban Allah maɗaukin sarki ya risina ya yi ta yaban Allah maɗaukin sarki wannan in ya yi sai man Allah maɗaukin sarki ya ce mashi ya kai Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda abin da kake so wasan tauba washfa tushaffa sai ya tambaya akan ayi ayi faslul qada ayi hukunci tsakanin mutane sai Allah maɗaukin sarki ya zo da shi da mala'iku sau sau shine yayi aya ta gaba yani ka zuwa gaban banki wannan bayanin da muka yi tsakanin ayan nan idza dukkatul ardu dakandaka da kuma wajen arabuka wanda wata safar safar muka zo har zuwa wajen arabuka mun zo lokacin da Allah mun zo gurin da Allah madaukakin su ce wajen arabuka a wannan lokacin ne ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo Allah zai zo zuwan da ya liku bi jalalihi yaya zai zo me yake suna dole ka yi imani da haka min gairi takyifin wala tashbihin wala ta'til wala tamthil dole ka yi imani Allah zai zo yaya zai zo a'a baka sani ba amma kuma imani da zuwan nashi kuma da tabbatar mashi da sifa ta maji'i wannan aqida ce ta ahlus sunna a babu na asma wa sifat dole ka yi imani da haka ba tare da ka kamanta ba ba tare da ka kore Allah ce maka wajen rabbuka ubangijinka zai zo a wannan lokacin wal malaku da mala'iku saffan saffa za su zo sau sau sau gaba sau baya Allah maɗauki sarki zai zo shi da wata aya cikin suratul bakara Allah maɗauki sarki ta hal yanzu da illa an yace hum Allahu bi zalim min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amru wa illa tujadun shin mutane ne suke jira sai dai zuwan alkiyama wanda Allah maɗauki sarki zai zo bi zalim min al-ghamami da gajimare inuwa ta gari marai zai zo wani mala'ika da shi da mala'iku wa kubiyar amur in ya zo sai a yi hukunci tsakanin bayi wa ila Allah ta zuwa al'umur zuwa ga Allah ake mai da dukkanin al'amura wannan shi ne labari na tashin kiyama tashin kiyama in an yi bayani a kanta wallahi sai ka birgi birgi da su yi birgi birgi saboda wallahi dan adam kusur gare shi yana da yani rauni a bangaren janibin Allah mafi sarki biyan da ka bauta wa Allah kada ka yi tunanin wai ka kai makurar da kai ka tafke hakin Allah la ai ta yi ka dinga ganin duk lokacin da ka yi bauta wa Allah duk lokacin da ka yi aiki na kwarai ka dinga ganin yanzu ma ka fara da haka da haka haka samu lazza ta ibada ɗanɗanon ibada da jin daɗin ibada sannan kuma ka dinga yin istighfari ka nisanci aiki na duniya wannan alkiyama tana tunkara mu wallahi kuma wannan doron duniya yanda ka san ka daga kafarka kafin ka ajje ta sai ka ajje ta tashi alkiyama wallahi zuwa na sannan kuma wanzu manzo Allah yake cewa man mata faqad qamat qiyamatu duk wanda ya mutuwa shi kiyama shi ta zo tun daga nan domin duk abin da zai canza sai ya gani Allah kiyaye wannan shine waja rabbuka wal malaku safan safa ubangijin ka zai zo wani malaku da shi da mala'iku safan safa za su zo sau sau shine malafi ya kawo mana magana ta ibnu kasir akan wannan mawdu'in ibnu kasir ya bayani mai tsawo wannan zai bayani da muka yi baitin an girgiza kasa an musa ta kayan kilibar har zuwa yani wannan shafa'a ta al'uzma wanda manzalar sama zai yi gabani waji a yau ma'idin mu tsaya a kan yani wannan nukta ko kuma lokaci ya ga ya ga to insha Allah mu kwana a nan gurin insha Allah kidan kan mu kwana akan magana ta wuta mu kwana akan zuwan ubangiji Allah ɗauke sarki Allah sanya ya kasance haɗuwa da Allah ya kasance alkhairi a gare mu domin kalmar da za mu faɗi ma za mu ayar da za mu gani a nan gaba aya ce ta zuwa wutar jahannama da za a zo da ita tana da linzami dubu saba'in a kowane linzami mala'ika dubu saba'in suke suke zuwa da ita amma tana neman rinjaya su in ta ga kafiri ta dinga huci ta nemi wawura shi wannan insha Allah ayan nan zai zama kwana ba a cikin ta innawa za mu bari kayan ta yar insha Allah a darasi na gaba sai mu tashi da dare ta hali wannan sura tana da ma'anonin da dole wani guri shi an fakkake ma'ana musamman wannan yani bangaren da ya shafi fasar kaiwa insha Allah abinda muka faɗi ne Allah sana cikin mizan na hasatu mu abinda muka yi kuskure Allah ka fanta mana zai ci babba na ne hankali shi ya bushe je wani mutumin da ya ɗauki azumi sai hankalin shi ya bushe in ma ta hanyar maye in ma ta hanyar hauka in ma ta hanyar da yake da suna suma in ma ta hanyar masjid duk mutumin da haka ya faru a gare shi to an azumin shi nan ya kare kenan ramuwa zai ba ga azumin shi ya kare domin lokacin da ya suma yani komai yana iya faruwa a gare shi wa ba wannan bangaren maye da sauransu ko bangaren bushewar hankali kenan wannan azumin nashi ya kare wa ba wannan shine kawai insha Allah Allah ya taimaka abinda mafi je Allah ta yi cikin jami'a a sashen abinda muka da kuskure Allah ya sassan mana subhanahu wa ta'ala da shaɗa Allah ya lalata da stafin kwatu da